إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda kenan gwalkar kada a birnin da magaran yau muna talata uku ga wata na jumadal ula shekara hijira shekara 438 wanda ya dace da 31 ga wata na harko shekara ta 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 94 ko ce goma da hudu muna cikin kitabul hajji muna cikin a sati da ya gabata a wannan littafi na alwajiz fi fiqi sunnati wal kitab al aziz kin darasin mu na 94 muna cikin babi na wajiban haji mun zo kan fa'ida wanda ya yi bayani cewa idan alhaji ya ji wa ta jama'atul aqaba da wallaha a ranar sallar layya ya yi warwarewa karamar warwarewa komi yana iya yi abinda aka hana alhaji banda abu guda shine zuwa wajen iyalan shi kin saduwa da iyalan shi shine kurin baya ba kin zamu tashi insha Allah an ibn Abbas an ibn Abbas qal idza rama al-jamara faqad halla lahu kullu shay'in illa an-nisa qil wa tib qal amma ana فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدمخ بالمسك أفتيب هو أبلا بن عباس كي بعد الأباري ينأتشوا إذا رمى الجمرة إذا معنى الحج إن يجيه جمرة العقبة ودأك يجيه ودأك رانا صلى ليا من بياني تشوا ولين جيه أكني wanda za a kauto daga mina akwai na harko suna kiranta duniya da wusta ta tsakiya da ta ƙarshe daga ita zuwa makka ranar sallallayya duka biyun ake tsallakewa a je ta ƙarshe to idan alhaji a ranar sallallayya idan ya zo ya je wannan rami na ƙarshe to ya ce faƙar halalahu kullu shai illa nisa komi da aka hana alhaji to yanzu ya halitta ya komi banda zuwa wajen mata banda mu'amala da mace qil sai wani kace Abdullahi bin Abbas wa tib kenan hamma turare da aka nasawa za a sa sai shi ibn Abbas ya ba wani mai wani tambaya amsa yace amma ana ni dai faqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatadammakhu bil misk ni dai yace ni da kaina naga manzon sallallahu alaihi wasallama ya cakudu ya yi dumudun mana da almuski gina ya sha wa turaren almuski ya ce a fatibin hu shi muski ba turare ba ne kenan ma'ana ya sa turare kenan bayan jiwon warko kana iya sa turare da dukkan da abin da aka hana kamar da bayani banda zuwa wajen iyalai kwanan ya ce fa'iza na hara wahala kenan bayan kayi jiwa ya ce idan mutum ya zo ya soke dabba shi ko yanka ta yanka ce wa halaka ya yi aski sun ma nazala ila makka ta fata fasa'a ya je makka ya yi tawafi na ifada ya sa a yi safa da marwa to wannan duk da akwai sauran kwanaki na mina to idan dai radda sallah ka zo kai jiwa ka zo kai ka zo kai yanka dabbarka kai aski kai je kai tsawafil ifada yace daga nan yace faqad qada tafathahu wa atamma nusukahu wa tahallala tahallul kullah idan kai wannan aikin rasalla ka je kai jiwa kai je kai yanka dabba kai aski kai tawafi ifada kai sa'ayi to yanzu komi ma an halitta maka misali inda kana da iyalai a makka kaman kana gida ne dabna ka hana kai zaka iya ka samu cikakken liberty cikakken yanci komi zaka iya yanzu ka hau zama ka daga cikin kanki na aikin harami an kai wani abin da aka yi maka ko ka dawo mina kuma ka ci gaba da kwanaki na mina kwana biyu kai ko uku kai wannan magana su kenan ta ta kare na magana abin da yake ba mutum damar halitta ma abin da aka hana ka na farko karamin halittawa daga jifa ranar farko in kai jiwon kai yanka kai aski kai tsawafi fada kai sa'ayi kuma komi halitta gare ka kai ma kaje kwanakin mina yanzu sai a cikin cikin wajibi na hudu ya ce tawaful wada tawaful wada shine tawafi na bankwana ake kiran shi kenan daga shi he gida kuna da ka kare ta makon sai hanyar gida wannan magana cewa tawaful wada iya cikin wajibatul hajj cewa wajibi dole a yi shi duk da barin shi bai bata haji yadda Allah magana a yanka yace li hadisi ibn abbas dalilin hadisin abdullahi bin abbas ruwa da imanu bukhari ya rubuta muslim ya rubuta ya ce umiran nasu an ya kuna akhiru a hadihin bilbait nan idan sahabi ce ban umirna ko umira ko nuhina ko nuhiya iya ne kamar cewa kamar zala da ya ce da wannan zamanin shi ne ke hanawa ke halittarwa ke ban kaza kenan ibn abbas ke cewa umiran nasu an wa mutane umarni an ya kuna akhiru a hadihin bilbait ya zamanto ƙarshen bankwanansa da makka daga ka'aba daga nan da kaga wasu ke na zamanto kuma sai gida nan daga nan ake bankwana barin garin makka illa annahu khuffifa an al-mar'at al-haid duk da cewa yin tawafi na bankwana wajibi ne amma an yi rangome ga mace mai haila mace an ƙare iyayewa ta ƙare komin aikin haji kayan a kiraye su zawa gida sai jinin haila zo mata to zawa jinin haila bai sa ta ƙangi bai tsare ta tana da dama ta huce ta tahiyar ta gida ba ta raba ta tawafin tawafin da yake tsare mace tawafin ifada da cikin aikin haji amma wannan na bankwana bai tsare mace mai haila ko mai aihuwa za ta kusa tare ta tahiyar ta kamar da kowa zai ta yi ba tare ba ta tawa fiye ban kwana mace mai haila ita mata rangwame sai alhalq au taqsir cikin wajibat aski ko sese shi ma wajibi ne ɗayan biyu duk da an so a umara idan ka zo aikin umara ka da harko an son ka yi sese a nan amma bayan ƙari aikin haji a nan aski shi ya yi don me yasa don an kace kai aski a lokacin umara ya kai a rasa gashi ma a lokacin ƙari aikin haji sai kenan a lokacin umara ka sai sai duk dan gaskiya aski ba lahi bane ba amma an san sai sai a bar sauran gashi wanda an ƙari aikin haji gaba daya za a samu damar aski to zama magana aikin haji akwai yin aski ko sese wajibi a yi ɗayan biyu imma aski imma sisi yace thabata al-halq wa taqsir bil kitab wa sunnah wal ijma' wannan magana aski ko sisi ya tabbata da qur'ani da sunna da ijma'i ba sabani kan shi yace qala Allah ta'ala laqad sadaqa Allah wa rasuluhu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فبدل من دون ذلك فتحا قريبا ذوك رشان آية حجة الشكان هكا نص قرآني الله تي لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق Allah ya gaskanta manzan shi ya gaskanta mai muhulkin da ya gani muhulki ne na gaskiya me mulkin da aka mai alkawali a cikin mulki ya gani za ku shiga masjidil haram la tadkhulu masjidil haram la tadkhulu masjidil haram insha Allah za ku shiga masjidil haram kuna cikin aminci in Allah yarda muhalliqin ru'usakum wa muqassirin za ku shiga wani ya aski wani ya sai sai irin a cikin aikin haji wannan mulki annabi sallallahu alaihi shine ya gani asalin hudaybiya kenan an gwada mai ya shigo maka nan bayan an hijira da shekara shidda a cikin mulki gashi nan ya shigo maka da aikin umara cikin nutsuwa ya yi aski wasu na saisai sai ba sahabai labari cewa ga abin da na gani kenan kurin da mulki annabawa gaskiya ne sai ya ne aikin haji a ta umara kurin ya shirya sahabai wajen mutum dubu da ɗari biyar wata rawa da dubu ɗari hudu wannan aka shirya tahiya ba a je yaƙi ba lokacin na ana cikin tsama da mutanen makka ana cikin tsama ba wani shiri bayan sun tsere daga azab da shekara guda azab sun zo shekara ta biyar wanda ana annabi sallallahu alaihi ya ba sahabbai labari daga yau qurayshawa sun kare kaman hari kuma haka akai yanzu bayan shekara guda kuma yanzu kun za a je makka da aikin umara ba tare ba da wani yaki ba wata da yaki ba ganin mutanen maka suna da wani hali ko a jahiliya na karrama wanda ya zo ake ko da dabba ko dabba ta tankari ai ta tankari makka aka san ta makka ce ba a taba ko barawa bai taba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan niyya duk da akwai a tsakanin su yanzu ake hajji shi ya dauki mutane an kama hanya wanda an je hudaybiya kusan kilo 15 ne kusan 16 daga 16 daga makka an je hudaybiya ya aika musu wa za a aika aka aika Usman bin Affan ganin dan dangi ne iya da fami da ya kai maka a aiki Usman ya je ba su labari mun zo ba mu zo yaki ba mun zo aikin haƙi Umara ba mu zo ba yaki ba a ba su labari ga abin da kamu to amma hamiyya ta jahiliya adawa ta musulunci ɗabi'a su bisa hana mutum zawa aikin shiga mamaka da aikin haji amma adawa musulunci suka ci ina abu zai ba ba su amince ba sam sam ya zo ba shawara ba komi ya zo shiga maka ya aikin kan maka ne ya mace da ikina sola ba zai ba a nan ne ma cikin tattamna usman bin affan ya jima har ma samu jita jita ai an kashe usman an kashe an kashe ya mutu an kashe shi kuran ana annabi sunan annabi sai aka mai aka mubaya karkashin wannan itaciya wadda annabi ya kira musu habbai yace to mutaka suka yi usman hidi a mutu amma me zai hidi ai annabi ce zai mubaya kan rai ko mutuwa e mutuwa ko rai ko za mu yi makawar kuma me za a yi dai za mu yi fasa gurin ana nan yi mu baya da wani mutum dubu ɗari hudu ko ɗari biyar kuma a ce kuma yadda lafa ko aidi ko hannun allah saman nasu da allah aka yi mu baya aka yi mu baya ta shiga mutuwa dai a mutu ana cikin wani halin a shi labari na jita jita a kashe shi ba sai ga usman ya zo bai mutu ba ba ne dogon yan wata kace dai wannan hudu karanta labarin hudabiya a turu tawaga tattauna karshen tattaunawa dai aka samu sulhu abu ne dogo an samu sulhu yanzu ba su amince bai shiga a bana dan ka a ce an gwada musu isa kudin shi ne ban zai baka shiga ba tun ba shawarar mu amma mun amince aka aka abin zaman lahiya na shekara goma kuma a koma baɗi a dawo da bayan shekara daya a dawo a yi umara da ya taso an yanzu jeniya za mu zama maka garin kwana uku kai abin da gama kare mu ma mu komi kai kanka garin ma zabar maka suka amince da duk wannan shawara ta cewa sai a koma gida yanzu haji sai baɗi a nan ne abin zahi sabai abin da musu kai kwarai irin su umar bin khattab ya zo kwarai abin ya mai zahi zai ya rasulullah ba ka ba mu labari ba cewa Allah ya gwada maka za mu shigo makka mu yi aikin aji cikin nutsuwa wasu asiyo sai sai ya ce ikwale an gamu ne ya ce kuma tuyo shi za mu yi dawo da aka jawa aka dai na wanda san haudabiya na magana yarda duk wanda ya zo makka daga madina ya hijira a bar shi wanda ya hijira ya je madina a maido shi mai da kaskanci ya rasulullah tuyo shi wani abu in dai ka annabi Allah ya ce na annabi Allah gaskiya ne tuyo shi za mu damu da kaskanci cikin addinin mu mai da kaskancin wannan umar yawon magana mai za'i dai daga baya yana dama ce ya ta sadaka saboda abin da annabi ana annabi ce eh umar na baka labari lalle za na ce maka bana ya ce to za ka shigo maka insha Allah za ka shigo maka insha Allah kana aikin a cikin tsuba ka shigo gurin shi kenan umar da kiyaye abubakar ya ce abubakar abubakar ga annabi ya yi mulki za mu shigo wannan garin za mu yi aiki kuma yanzu mu koma ba kaza kaza kaza kaza kaza kuma ya ce ba kuma ya manci ya mulki ya mulki kaza kaza kaza ya zai mun kuma abun da aka kici bai daba akwai matsala abubakar bai na kai amana suka annabi ya ce da ya ba da ya ce maka bana abubakar ce ma umar ya ce maka bana ya ce a ce to shi abubakar ka tsaya abin da ya gama kurun zaka shigo insha Allah zaka shigo a umar ya ce ma umar bai na suka annabi amma abubakar abin da annabi ya gama shi ka gamshi sai ba ce bana ba za shigo dai ka shigo insha Allah haka aka yi kuma ta kace dai kasa ce doguwa wanda dai anan asalin zama hudubiya kenan anan sai ya koma dai abinda aka dogo abu ne zumuna dai magana anan kaga akwai maganar aski da sai sai kun ala kul an shine ala muhimmu dan zamu dauki maganar ke nasin qur'ani ya kawo maganar yin sai sai aski da sai sai wacce al'atar mun kasha kan bayani mu insha Allah yanzu wannan kenan wannan nasi ne ya kama da yace dama wannan aski ya tabbata da qur'ani da sunna da ijma'i da ya kama ayata qur'ani sai zai kama ka ruwaya wadda imam bukhari ya rubuto haka abu dawud haka tirmidhi haka ibnu majah yace wa ana abdullahi ibn umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين abdullahi bin umar ke ba labari ina ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a cewa Allah marhamul muhalliqin Allah ka ji kan masu aski ka ji kan wanda suka yi aski masu aski cin aikin sai sabu suka ce ya rasulullahi har masu sai sai ma rasulullahi wani makasiri har masu sai sai ma rasulullahi ya ce Allah ji kan masu aski sai ce rasulullahi har masu sai sai rasulullahi har masu sai sai ma ya ce da masu sai sai a na uku kina yadda ya sai aski aski a uku ne ya ce da masu sai sayan su ma Allah cikin su kakan mahimmancin kenan aski akan sai sai yayi kenan sai sai mahimmanci wannan ruwa kenan yace wa qad iqtulfa wa qad iqtulfa jamhur al fuqaha fi hukmi malamai mahi yawa sun yi sabani kan hukumcin wannan askin shin wajibi ne a rukuni ne haka dai suka samu saɓani amma fa zahaba akatharuhum illa annahu wajib cewa mahi yawa sun ta kanta ila annahu cewa sun ta kanta wajibi ne kenan ba rukuni bane sabanin shafi'iyya masu ganin cewa iya cikin rukunin aikin haji yace fa zahaba akatharuhum ila annahu wajib mahi yawan sun ta kancewa sai sai wajibi ne muku bayani a baya aikin hajji ake bambanta wajibi da rukuni aka ce wajibi abinda ana so dole ka yi shi amma barin shi bai bata haji sai dai ana iya yanka a yi wani abu kambacin shi haji bata ɓaci amma yin shi ana da ma a yi shi amma aka ce rukuni abinda aka bari babu haji shi na ana bambanci tsakanin a ce wajibi a ce rukuni kiyan mahi yawa sun ta kan cewa wajibi ne ba rukuni ba ya ce yujo baru tarkuhu bidamin barin shi kana iya yanka in baka yi ba shi kin hajin ka ta yi وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج لا شافعية سنعجا تشوا هي تكون ركنية دقا تكون ركن حج sai wannan magana ta sabanin magabata shi malam abdulazim bin badawi ya ce wa sabab ikhtilafihim huwa adamu dalil ala hadha aw dhak abinda yasa suka samu sabanin wannan magana wajibi ne rukuni ne ya ce saboda rashin dalilin wannan mai cewa wajibin ne da mai cewa rukunin ne ba wata hujja za a dogara kwakwara kanta rashin wannan ya sa kowa ya ga abin da ya rinjaye gare shi ya ce kama a khabarar ne bi zalika shekuna al'albani rahimahullah kamar yadda malamin albani ban labari Allah ji kanshi ce kowanne ba mai wata hujja da zai ce dole kaza kurin da wurin zaɓani kurin kenan mutum ya ɗauki ka ce ba kaza ya lahi misali ba wata madogara akan abin za a dora mashi a can dole ne kaza shi dai akalla da wajibi ne ba ta kurin sai shurutu tawaf sharadi haka ta sharadi abin da in babu shi babu abin wannan kondisiyon za a ce kaza ba kaza kaza kenan yanzu ababen da an ba su ba tawafi shi ne ce shurutu tawafi sharuta na tawafi an ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه faman takallama fi fala takallamu illa bi khair wannan ruwa imam hakim imam bai da ruwa ta tabbatar an sanar abin da inganta ne haka cikin ruwa galil albada tabbatar da ingancin ruwa ruwa tirmizi yace abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawafu hawla al-bait mithlu salah tawafi a gewayen ka'aba kamar sallah ne illa annakum tatakallamuna fi illa an ba ku damar magana a cikin tawafi kana hira ka yi magana ga wani to duk da an ba da damar magana tufaman ta kallama fi wanda zai da magana a cikin tawafi fala ta kallamu illa bi khair kai magana sai ta alkhairi nan me yasa kana ruwayar cewa mithlu sala kenan magana cewa kenan yace fa idza kana tawaf manzo zai kama magana fa idza kana tawafu salatan fa innahu yushtaratu lahu sai zai jiro maka tunda tawafi an ce misalin matsayin sallah yake kenan an kawa mai sharuɗa ya jero maka ire-iren wannan at-taharatu min al-hadathain tsarki daga hadasi biyu babu kenan tsarki karami da babba babu janaba babu kuma kenan da ke da arwalla ke zama to kenan kana da janaba ko ko baka da arwalla shi hatsakin guda biyu da kaulihi sallallahu alaihi wasallam la ya kabalu lahu salatan bigairu tuho saboda fatar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah baya karban sallar da babu arwalla shi kuma an ce kusan irin sallar ne kenan ba ba tawafi da arwalla wannan magana kenan wannan shine hujjar shi wannan sai bayan wannan hujja yace wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aisha wa qad hadat fi alhajj if'ali ma yaf'alu alhajj غير الا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي وانا روايه اتما بخاري يا مسلم يا كاو ان صلى الله عليه وسلم يا غيم عائشه رضي الله عنها wanda ta yi haila an zo makka aikin haji haila ta zo mata ta fara kuka manzo Allah ya ce anufis kin jini ne yazo miki Aisha wani abu ne Allah ya rubuta ma diyan Hawwa diyan Hawwa Allah mana haka mata ka Allah kaddara musu ke shi ne ce mata ifa'ali ma yaf'al haji dukkan abin da ake aikin haji ki kin an zo da ita makka duk abin da ake nake na a huta mina a je mina da ita a je a je arfa a zo muzdalifa duk abin da ake a yi jiwa duka ta yi abin da kurin ba ta ta yi ba tawafi ya ce mata ifa'ali ma ya fa'al hajj ki dukkan abin da alhaji ke yi a gaira ala ta tufi bilbet illa kai ki tawafi na ka'aba hatta tasili sai kin yi wanka kina sa kenan sharaɗin yin tawafinta wanka tana cikin haila magana kenan kina hada sai karimi ko babba ba tawafi sai abu na biyu sataru la'aura magana ana so a suturce al'aura كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد آية يا بني آدم كلكي آدمكو نحن كي زينة مغانا ساكايا a wajen kowace sallah din aka magana masallaci ma na wurin sallah ke dukkan wannan shi ke kawo dukkan wajen sallah ma na tana cikin ayyuka da ake kawo ta wajen yin sutura yin riya sutura a lokacin sallah kin al'aura duk da nan akwai zabanin malamai kan zaman wannan hujja kan zaman rukun sharadi ta da an san ko da wajen masu sharaɗin ne in kana da iko kuma kana tune akwai kana da ƙudura kuma kana tune akan abu yakan yi kamanci yakan yi baka ikon misali babu kayan ko kamanci ya kai ba ta yi sallah ya ka sake ta ko misali mutum ya sallah ya bayan aka ce ai an ga al'aurar ka a buɗe da kai sallah wurin ka za a buɗe bayan sallah ta ƙare ba ta ya koma sake ta huce kamar da ya kallon alƙibla wa sharaɗi na sallah kallon alƙibla amma idan kai kuskura kulla ba sani ba kan tsammanin nan ce gabas ya kai sallah a kai sallah ana ashe kuma ashe arewa ce bayan ka sallah a ce maka wane ka sallah arewa to sallah ba sake ta ta huce ki ta gaba in kana cikin sallah kana kallon arewa kai ka bar ka bar ƙibla ka bar ka bar ibla kana kana kallon gusum kuma kai ka juya kurin sai kalli kusan gurin sai kalli sai kalli gabas sallah ba sallah kuma ta yi ba a cire ta haka sahabbai sun yi haka dukkan wannan sahabbai haka sun yi sallah ba a gabas ba annabi ya tabbatar musu a ta sake ba sun yi suna sallah wasu sahabbai aka basu labari an sabkar da aya ta kallon ka'aba ta kallon ka'aba suna kallon masjidul aqsa suka aka jiyo da limamin kin da mamun aka kazantawa aka yaron aka jiyo da liman da mamun aka jiyo tare aka ci gaba da kallon makka da ana kallon arewa aka ci kallon gusum ana cikin tsalle kun haka juya kurin su wasu labari lokacin aya ta sabko ana kallon arewa su kuma ana kallon gusum kai an kuma kallon makka su kuma suna kallon arewa can wani zuwa kai kai misalaci ne baku labari aya ta sabko an wa annabi umarni ya kalli ka'aba kun haka juya kurin kai tsaye aka juya kurin aka ci gaba sallah kurin kun cikin ne aka ci gaba kurin ba ce a cire da aka ji gudun da liman magunan kuna aka kontinu kuna aka kontinu ba magana a cire sallah kuna haka ake haka da suna zai kuna ba a cire sallah kenan wani abu ne in kana da dama ne kana iya kuma kana da dama iya misali yanzu akwai misali mutum mai lahiya an sa ka wani gado irin misali mutum misali misali ya kare wannan wata wani position ta gadon misali gadon likita wani baka iya juya gadon kai kuma ka kai ga gadon a rera baka iya tashi ya zala da kai gudun kawai mana ba ta yayan ka gadon baiwa ma yayan juya gadon ka sallah kawai ka sallah amma da kawai ka sallah ka sun baka iya nan yanzu ka tuna baka iyawa ki an doke maka wannan zaman sharadin kai kai haka abin zaka kai kai baki abin zaka yi gudun koyon mana ko arewa ko kai sallah ka gudun haka shi kan shi magana kaya ga shi iya misali mutum ya kone masu konewa bai sa masu tara cikinka in gudun ta konewa ba ya sa masu kaya ka dole ka sallah haka nan zur ba kuma sallah ka ta ba don da sharaɗin in ka iya ne tunan da ke nan magana su ci al'awar iya cikin sharaɗin awafi bayan wannan aya wale hadisi abi huraira an ababakar siddiq radiyallahu anhu بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل حجة الوداع يوم النهار في رهات يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان من الرواية تما بخاري كا مسلم كاو سنس أبو داود سيما إمام النسائي أبن دكي رواية أبو هريرة كي تشوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا يكيشي كي أبو بكر الصديق يأتي أبا هريرة في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ده منزل الله يسا يسا أبو بكر أمير الحج النبي يا جدا يسا أبو بكر يجا قولون أجا أجا حج أبو بكر النبي يا جدا أبو بكر أقصى جي أولا شكرا yace kayan hajjin ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi haji kayan daga shekara daya annabi ya aiki Abubakar zama amir hajji to a dahin da ya abu hurairu ya cikin wanda abubakar ya sa ku je cikin shi ku rika shela eh ku rika shela ku yi mana ku yi sanarwa a cikin alhazai wata kalma ku kada ka la hujju ba'd al'am mushrik daga yau kada mushriki ka zawa cikin haji daga yau mushriki kai ka zawa cikin haji kuma ka ƙara dawafin ɗakin Allah zur da da da ana yi kenan da ana yi kai wannan shekara har a wani shekarar ma yi amma su ta taka daga bana kiran ta zo ta kare eh daga bana da aka ce daga bana ka sirka sun zo kenan kana ko mushrikai a wannan zamanin shekara ta tara mushrikai na zuwa aikin haji ga musulmi ga mushrikai wasu na dafin Allah ake zur amma annabi ya rai kuma ya ce maka maka hannun shi maka hannun shi ta karshen daular islamiyya amma gyara aka tafi a hankali eh gyara ne aka tsaya hankali aka bar su yanzu ne kun zo za ku yi amma daga bana eh daga ban ga karzawa don fi mushriki kai su duk mushriki kai karzawa wannan makka kuma ka kara tawafin ɗakin Allah zir yanzu haka suka ta sanarwa cikin alhazai ko waje to a wannan maganar da kiso ka nan kenan an hana tawafin ɗakin Allah zir magana kenan ba a yin shi kenan bastra shi hujja cewa kenan ba a tawafi zir hujja da ka kenan wanda hujjoji ne daban ƙarin hujjoji ne kawo na shi shi za a kaci da kaci hajjin islam manzo Allah kai hajjin da yace kurin aka samu tace ta farko hajjin da yaje tace ka da aka samu ta farkon da aka fara haji ba mushrikai ba tawafin ɗakin Allah zar lokacin nan komai kin an gyara komai an sa iyaka an sa bariyar ga don mushriki bai zama makka sai abu na gaba na sharadin cikar tawafi an yakuna sab'ata ashwatin kamila ya zama ta tawafin da za a yi kewaye bakwai ne daidai ya cika ka samu ragowa a bakwai bakwai daidai za ka yi li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam tafa sab'an kama qala ibn umar radiyallahu anhuma قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففعلوه هذا صلى الله عليه وسلم مبين للمراد بقوله تعالى ولتوفوا بالبيت العتيق عبد الله بن عمر كيتشوا من زان صلى الله عليه وسلم يازو مكة fatafa saba'an fatafa bilbita saba'an ya kewaye ɗakin Allah kewaya bakwai da ya ƙare wa salla khalfar maqamin raka'atain ya salla bayan maqamin Ibrahim raka'a biyu wa baina safa wal marwa saba'an nan ma tsakanin safa da marwa yayi kai da kawowa bakwai ce kuma abun koyin ku kyakkyawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abun koyin ku tunda haka yi na Abdullah bin Umar fafi'ilu sallallahu haza wannan ake da annabi sallallahu alaihi yayi na wannan da aka hudi kina iya bayyanar da manhar fadar Allah subhanahu ta'ala ku yi tawafin daki da dadde kina haka ake yi bakwai ake yi magana kenan ka a rage akan bakwai yace fa in taraka shay'an min saba idan mutum ya bar wani abu daga cikin wannan kewaya bakwai kenan kai shidda ku shirya da rajin misali walau kalilan ko da kaɗan ne ka bari baka cika bakwai daidai ba lam yujzihu bai yi ba tawafin ka bai yi ba wa in shakka bana alal aqal hatta yatayaqqan in kuma ka samu shakka kana dut ya an ya kuwa shidda ne ko bakwai biyar ce ko hudu ne to ka bar ka ɗankin shidda ne ko biyar sai ka ɗauki bakin hudu ne ko biyar ne ɗauki hudun kullum nake dan ka dauki kadan kin anan kuma ba ba di ba nan ba ba rufa da bane ba amma ce kun ka dauki kadan kin sai ka gina akan sauran kenan haka ake ka shidda ne ko bakwai dauki shidda biyan ne ko hudu dauki hudu haka da duka an yabada at-tawafa min al-hajar al-aswad wa yantahi ilay ka fara daga hajar aswad kuma a nan za ka ƙare daga nan ka fara kuma daga nan za ka ƙare ɗaya kenan an ka fara ka zo ɗaya ka komo biyu uku har dai a nan za ka ƙare na bakwai inda ka fara a nan za ka ƙare inda ka fara in ka duk za ka yi wa kai ɗaya kuma ya ka dawo nan kai biyu uku har zuwa bakwai ya ce wannan magana ya ce ja'ilan ja'ilan labait an ya sayarihi kuma dawafin shi ma sharaɗin shi ka sanya ka'aba a hagumkinka kaka zata da maka haka ko haka tur a haka za ka yi ka sanya ka'aba a hagumkinka ya wannan magana ya ce liƙauli jabir radiyallahu an lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata ata alhajar al-aswad fastasalamahu thumma masha an yamini faramala thalathan wa masha arba'a ya ce lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ya zo wajen hajar aswad ya sumbace shi da ya sumbance shi sai bangaren dama shi kina yanan kotan kuma faramala kina yau dama ya yi dama faramala talatan ya yi sassaka gudu-gudu ya kewaya uku wa masha arba'an ya hudun da tahiya haka kadan kadan hudu gudu uku gudu gudu gudu uku hudu tahiya ta da kullum falau tafa wa kana labaitu an yamini la sif tawaf nan yace inda tawafin da kai sai ka mai ka'abal adamarka ka'aba adamarka to anan tawafi bai ba dole ta koma haguncinka na da sun ashe masha yamini na annabi kenan kamar bangan damar shi ba damar kawo ba nan kenan ya mai da kenan ya dan gehi kuma ci gaba tawafi kenan damar shi kenan sai daga cikin sharaɗin tawafi an ya kuna tawafi kharij bait kuma tawafin da za ka yi ka yi shi a wajen ka'aba ka yi a wajen mana kakka shiga wani bangare na cikin ka'aba li'anna qawluhu ta'ala ولا توفوا بالبيت العتيق yaqtadi at-tawaf bi jami'ihi kalmar fadar Allah ku yi tawafi ga wannan dakin da dadde yaqtadi at-tawaf da mai iya hukumta dakin duka zaka zagaya falau tafa fil hijr la su tawafu ai wanda san ka'aba ko a hoto zaka akwai wani dan kewaye karamin katanga bangaren ta na arewa bangaren azururu akwai wani dan kewaye da muka yi bayani cikin karatun na kwanaki iya asali nan ne fannasankin ka'aba asalin ka'aba hannun cikin ka'aba ce wadannan ibrahim alayhi salam ya gina da hannun shi fandasankin ibrahim an wannan wurin ne dalilin ƙwarishawa ka'aba ta samu matsala an samu ta lalace an yi ruwa lalace aka nemi a tada ka'aba a mai da ginin annabi ibrahim alayhi salam illa da aka yi kudin da aka tara da an yi cewa kowa ya ka halak da ya mallaka ba a samu Allah bai bukatar haram kowa ya diba abin da ya mallaka na halak ya kawo asa cikin aikin Allah aikin Allah amma ka ka ka ka Allah haram duk suka hore masa san magana Allah bai san haram to abin da aka tara na halakin ya kasa ida aikin to aka ba zai ba yau aka yi plan filankin da aka gudu irin ɗakin da ba wani ƙarhe da waya da kai da wane ne da wani siminti duk ba wannan amma kuɗin da aka tara aka sa haka su kuɗin za a tara a yi birgin a tara a yi katangar kamar da da abin ƙwarin yana lakin ta kaɗan kuma da bisa tsoron su kama Allah haramkin don haka akwai dukiya kun san ka'aba amma an ce halak kina shi yasa aka shawarar a bar wannan wuri tun da ba an yi da gaba ɗaya ba misali ɗaki ne mai haɗu misali mita goma to mu ɗauki mita bakwai kudin zai iya kiri mitar bakwai shi ne aka bar wannan wurin wajen zirai shi ne alama bangaren arewa aka bar shi aka tara sauran asalin abin kenan to wannan wurin yanzu kenan iya matsayin kaba an ci nan kuma ta rahama ce ta Allah ga bayi yanzu nan an ga shiga kasar kamar kasar cikin kaba ne wannan shiga wannan wurin kewaye na sallah kamar sallah cikin kaba ne yanzu a yau ba shugaban kasa ba ba zai cikin kaba ya sallah kenan ka tala kamar kai ka hakuri ka shiga hankali don an kaji ana shiga a matsaya kake in aka cika an kaza kai guri sai ka amudu in suka wuta kuma kai ma ka shiga ana baka dama ka shiga kai sallah ana shiga ka shiga ka kana ka shiga ai na amma nafila suna shiga sai nafila cikin mutane kaman ka sallah cikin Ka'aba ne in ka sallah cikin nan to kenan na misali ga maka kar ka dauki ka zo tawafi ka biyo ta wannan kowa ka kiyo ka rage fadi ka rage tsawon Ka'aba ka biyo ta wannan kwana ta wannan kowa ka shiga wuta shi yasa ya ga maka yace maka walau tafa falau tafin hijir inda kai tawafin ka shiga ta cikin wanda wurin ta cikin lissayi la su tawafu tawafin ka bi ba tunda shi iya cikin ka'aba dole ke ne ka ta bayan shi ko da kowa ka ka ta nan ka wuce ka ce ka rage ka rage ka rage da wata tahiya dole ya ka kewaye wannan wurin yace li qawli sallallahu alaihi wasallama al-hijr min al-bayt da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hijr mana wannan kewayen iya daga matsayin iya daga cikin ka'aba shi ma ka'aba ne sai kuma almuwala yin wannan tawafi a jere kan je misali yanzu ina tawafi uku in je in huta in ci harkoki na in je in ci abinci in dawo in yi hudu misali haka fara a yi a jere li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tsafa kadhalika domin annabi sallallahu alaihi wasallama haka yayi shi a jere kuma waƙal khudhu anni manasikakum kuma ya ce ku amshi ibadarku daga wajena yadda kuka gana haka za ku in yi ya ce khudhu manasikakum anni la'alli la alqakum ba'da ami hada ku amshi ibadarku aikin hajjin ku daga wajena domin iyawa daga bani mu ƙara gamuwa da ku kuma haka aka yi ya ce fa in qata'ahu li tawadda misali kana tawafi ka samu rashin arwalla ka yanki dalilin arwalla aw liyusallil makatubata allati uqimat ku kana tawafi sai ka tare kama sallah sai ka tsaya ka ci gaba sallah kai sallah ka kare kenan nan dan arwalla ka je kai arwalla domin akwai arwalla a cikin wurin akwai wurin arwalla kai ma arwalla da zanzam gashi nan ba ma arwalla kan arwalla zanzam kake ya halitta ka arwalla da zanzam akwai zanzam akwai ruwa kan don da kai da shi da arwalla ta yi kenan ka yanke ka zo ka yi arwalla in sallah ce da aka tada a yi a ƙare aule su tarihi haƙali ko ka gaji zamana ka ɗan huta bana alamama da a wannan halin sai ka an ka ƙare ka huta wa ƙare sallah ko kai arwalla sai ka gina kan na da da ka yi uku sai ka ka sauran hudu ka ino kai dai sai ka aiki da abin da ka wuce anan ba ce ya ɓace gaba ɗaya sai ka gina kan abin da ya wuce ci fa'in talar fasal stanaf amma abu ya shiga wani daban ya shiga ba wannan abin da aka wadi ba can kuma da tsawon lokaci ka ce ka dawo ka cika wani kuma ita ke sabo kuma in abin ya tsawo yanzu sai shuruɗu sa'ayi min sharaɗin tawafi kuma sai ai ba tawafi sa'ayi ko tsakanin safa da marwa to yanzu sai sharaɗa wanda he da su sa'ayi tsakanin safa da marwa yayi na shi anan kun sai kawo sharaɗi uku can bakwai ya kawo he ce an yakuna sab'at ashwat shi ma ya zamanto tawafi na safa da marwa ya zamanto kai da kawowa bai zaka ta tawafi ba ya zamanto zuwa da zawwa shaut zuwa da zawwa bakwai ce zuwa da zawwa bakwai zuwa daya biyu duk zuwa haka kenan ai kenan zuwa da zawwa bakwai dukkan zuwa da aka yi daya an yabada bis safa wa yaqatin bil marwa labudda ka fara daga safa to kan ka je marwa ka daga marwa ka zo safa ka ce daddai ne a daga safa za a fara an je marwa a daya a ce misali ya ka fara daga marwa ka zo safa ba ka fara ba ka fara zero ne wanda ya fara daga marwa ya zo safa yanzu zai fara yanzu wancan bai cikin lissayi yanzu wanda zai koma marwa ne shi ne kirsa daya an yakuna sa'ayu fil mas'a kuma ya zamanto sa'ayin da za ka yi ka yi shi a wajen wurin tahiyar ba wurin daban ba ka yi shi a wurin da aka yi hanyar da aka yi ta sa'ayin hanyar da aka yi wurin tahiyar sa'ayin me masa'a ita huwa tariqul mumtaddu baina safa wal marwa hanya wadda ta kamo tun daga safa zuwa marwa wannan hanyar tsakanin safa zuwa marwa nan ne za ka yi tsawafin naka yace wa zalika yin kwa da yace ai haka لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ده من صلى الله عليه haka yayi kuma ma qawlihi bayan shi haka yayi kuma yace khudhu mana khudhu anni manasikakum ku riki ibadaku daga waje na aikin haji wannan sune sharuta na sa'i sai yanzu mahzuratul ihram mai aikin haji akwai abin da aka haramta mishi laihi ne haramu ne aikata shi ne kuma za gaya mana nan wa ya haramu alal muhrim an haramtawa wanda ke cikin aikin harami na haji na ku gane akwai bambancin haramin wani iya ɗaukakun da ka je makka kana cikin ƙanyi harami a za ka iya zuwa makka ka yi kwana 20 kusa a garin makka matsayinka a karan kanka kamar kana gida ne banda alhurmar maka kuma arzu ta magana farauta magana da aka na magana alhurmar wurin amma kai a karan kanka za ka isa turare ka yi saduwa da matarka komi kamar kana gida me ya yi zai haka misali ka zo daga madina kun zo kun yi umara kun yi aski ka ƙari umara yanzu ka huta kaya yanzu kenan kana da 'yancin da abin da aka hana mai haramin yayi a karan kanshi yanzu kenan kamar kana gida turare mu'amala mata duk abin da dai aka ce mai harami bai yanzu za ka yi har lokacin da ka ɗauki sabon harami na ran takwas ga wata za a ta yi mina to yanzu ana magana nan kira ce amkirin almuhurum wanda ke cikin ƙangin harami abin da aka hana shi ba kuma makulun ka taimaka ba ya ce lubusun makhid na harko sa abin da yake mai ɗinki riga ko wando na amma ga namiji ba mace ba namiji ba mace ba li hadisi ibn umar anna rajulan qala ya rasulullah ma yalbasu al muhrim min athiyab قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدنا عليه فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسه من الثياب شيئا مس زعفران أو ورس آه يجي وني ما أنا بتنبيه عبد الله بن عمر رواد البخاري كان مسلم يا كاو أبو داود كان إمام النسائي وني ما أنا بتنبيه صلى الله عليه وسلم شيء وتنبيه دي ما يلبس المهر من الثياب wani irin kaya ne mai aikin hajji zai sa irin kayan da ya kamata mai aikin hajji sa amma kaga amsa da hikima cewa yanzu a ta jero maka iri kaza da kaza da kaza aiki ne ka sai kun daga mahi tsarin shari'a wani sun ƙurani za ka yi maganar ci ko sha ko arme sai a gaya maka abin da yake haramu ne saura kuma halaka ba ta yawa duk da ba wannan ba halaka ne maganar mata ga maka haramai gurin kaza ya kanwa kaza aka zaro mako a ce ba wannan ba halitta maka haka abinci ya gama haram sauran ba shi ba duka duka halaka ne kenan to shi ma nan tambaya yayi wani irin kaya kamata mai aikin haji ya sa annabi ya bashi amsa ya gaya mai abin da ba ya sa ba kira wani ba'ana kai wani ake sawa bayan jiro maka ba ya kasa ba wannan kuma su zo kasa ba ya ce layar bisu da kumas ba ya sa ba guda abin da shi riga ba ya sa ba haka wala amama haka ba ya sa rauni ba wani sarawulan haka sarawilan haka dukkan abin da shi wando kasa ba wala da baranis haka barmushi ama'im rawunna rawuni al'ama'im al'ama'im ma'ana rawunna ke ba rawunna ba sa rabil ba wanduna ba sa albaranis burnus mun ta wajen tabar mushi hausa riga mai riga mai hula a cikin ta wala ne khifa ba sa khufi ba kun allahumma illa ahadun la jun alaini falbas al khufaini sai wanda bai samu takalmi bi ba kenan ba takalmi to wannan sai sa falibisa khulufaini sai sa khufi guda biyu khufi abinda ake sawa daidai ma'aunata kamar zama su society da wata suna shi da wata misali shine abinda ka sa rike kawo kurin rike kawo gaba daya wata misali suli a ce haliza da zo na ji iya larabci ana hiza aka takalmi wace hiza hiza suli na hiza wannan ce cikin wani yaro ne ya ce wani ana hiza aka hida ce ai na'al na'al shi duka takalmanta nau'i kuma kuma nau'in shi hida ne wannan burin kaza ne kai kaza ne kuma sibtiya ne wannan kuma nau'in shi amma ta akwai na'al shi takalmi kurum na'al an ce ba ta wannan takalmi hida su ne hida kenan da kana ji wannan shugo ne yana yana kenan ba a sa hufi amma wani bai samu takalmi da zai sa ba to wannan aka ce falyalbas khufaini wala qata'a ma asfala min alqabaini sai sa khufi guda biyu kuma sai yanke shi amma ya zamanto hufin ya huddo ta yanka shi guda biyu da suna gana abin farkon daga baya wani abin shi ma an ɗauki shi magana yankawa kasan da haka nan ya ce wala talabasu min athiyab shi a masa za'afaran kai ya taba dukkan tuhar da aka sa mata turare za'afaran ko wasu nan turare ne wasu ko za'afaran kenan ma'ana kenan ga abin da baya sa ba ba riga ba sa wando ba sa barmushi ba sa hufi sai wanda bai samu takalmi ba wannan shi abin da ba sa kiran da ba wannan ba kana dama ka sa cikin kun san wannan sa wani horon kaya don abu ba cikin sharadi ya horon kaya kana iya sa bula kana iya sa ja duk da ja na magana kan ja shi dai kular ba sharadi bane ba kular kai dai babban kular sharadin ka kaka sa riga ko wando makana iya sa wani wani wani jirgin kana iya sa ka hanka balle mata da masu ma basu ma da sharadin su kurin da kasa kayan ado kurin mata duk da anan suna yin harami kaga an sai su ma dinga musu zawati da hori amma bai cikin sharadi da gaskiya duk da ana san horin kaya amma bai cikin sharadin aikin haji ya kai horin horin harami yace wa yurakhas liman lam yajid illa sarawil wa khifafan an yalbasahuma min ghairi qata yace kuma an yi rangwame ga wanda bai samu ba wani abu ba zana sai wando babu ne anan kenan babu ne kai kasa babu kaje haka da kai haka babu takalmi sai kufi to nan babu wani kayan ke wando ko magajere ko wane ne ko hufin ya kayan ke shi kurin ayi rangume kan kana me yayin magana da ya maka ce rangume kan haka rangumin da yazo ruwa da bukhari kan muslim ya kawo sauran wurare tirmizi haka abu dawud sun kawo ruwayar cewa لحديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فلا ابن عباس يتشي ناجي أنه سلا زمان إيه ودي عرفة إيه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحر kenan wanda annabi ce duk wanda bai samu takalmi ba kullun sa hufi bice kullun sa hufi biyu wanda bai samu izar ba ya sa wannan mana mai daga cikin aikin hurumi aikin hurumin aikin hajji sai cikin abin da ba a yi ta katsayatul wajen mar'ati wa yadaiha mace laihi ne haramu ne ta sa niƙabi ta riya huska da niƙabi ko ta sa gam a cikin aikin hajji ba a sa gam ba a riya sa niƙabi a riya huska shi mai wannan magana dalilin ruwa da bukhari ya rawaito haka abu dawo da haka sai haka tirmizi duk sun kawo ruwa الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wadda take cikin haramin aikin haji kar ta sa niqabi shi latan take kar ta sa niqabi za sa ri huska a wudo ido nan kurum haka wala ta su qaffazain kuma kar ta sa gam guda biyu a cikin kar ta sa amma an ce nan illa kurin halittin idan lokacin da aka zo in ta tunkari maza dan mai tana saddawa ta rihe ban kayo ta rihe huskarta in sun wuce ta daga wannan amma a rihe huska ba a yi gaba daya ya ce wa juzu laha an tugaddiya wajen haha idha mara biha rijal ya ce kuma ya halitta gare ta ta rihe huskarta in ta zo huciya da wajen maza saboda kuma abin maza shi ya wannan magana shi ma li hadis hisham bin urwa an fatimata bintul munzir annaha qalat kunna nukhammir wujuhana ونحن محرمات محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق na abin da ka kenan da akwai ruwa ta Aisha ma nan wannan ruwa ta Hisham bin Urwa ke ba labarin fata ta Bunzur take ba labarin cewa kunna nukhammir wujuhana tace mun kasance muna riye huskokin mu wa nahnu muhrimat muna cikin aikin haji wa nahnu ma'a asma bint Abi Bakr muna ta asma bint Abi Bakr Siddiq muna ta da ita muna riye huskoki haka akwai ruwa ta aisha cikin sun wuce ta wajen wajen maza ya sarko sirri ya sun wuce ya sadaga wannan kenan dai an akwai wannan hanya ta kumya ta wajen maza suna iya dan riyewa su saddo shi kuma sun kai su maida ba amma ba niqabi ba ba burku ba wannan ake sawa dindindin a cikin huska taqad ya tura asr rajul bi imamata aw nahwiha wani iya cikin abin da malamai ke cewa ƙaryin inda har huska tana matsayin al'aura irin sauran al'aurori za a yi umarnin budewa aikin haci har wani taron gaga abin da nan mawar rewar duk da ya cikin abin da suke kawo kan hujja kan haka lawallawa alam ya ce ta katse turu a tsoron rajul bi imamata a nahuya shi ma namijin laihi ne an hana maka rihe kanka da rawani ko da haramanka ka zo ka rihe ko rawani ko hula ka ɗora a ka kana cikin hurumin haji ba ka yi shi ma ya wannan magana liƙauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis ibn umar la yalbasu alqumus wala al'ama'im hadisin da wuce baya annabi sallallahu ya ce kadda mai aikin haji ya sa riga ko rawani to yanzu ai magana ba a rihe kai ya magana runwa ko bazara ko ga shiga runwa sama kanka ce tsakanin kai sama yace wannan wa yajuzu an yastazilla bi khaymatin wa nahawiha amma duk da haka an halitta ba laihi kashe kalkashin wata khayma duk asan ta mashi jabe kanka sama ko to ba da shiga cikin hema cikin inuwa ya wannan magana lima marra fi hadisin jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi qubbatin min sha'ar faduribat lahu bi namiratin fanadala biha hadisin janna hadisin jabir maka dogo na kan dogo aikin haji riki bada bayanin inda annabi aikin haji ko dogon hadisi a cikin wancan ruwa da makaranta doguwa ai bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a baka kubba mu ce gadawa ko rumfa ta gashi ta mata gina mai gashi a jikinta fadur bata lahu bi aka mai rumfa a namira gab da arfa ai rumfa aka mishi kuma ya shiga kenan ana iya shiga khema dan za kuma sana ƙi da su dan shishigi ko mota ba su shiga mota wadda take da kafo a rihe hede yankakka mai yankan kafo wasu ka sama kasashe tsakanin sama a wasu hijabi tsakanin da sama su kurin kullum kan tsakanin su sama ba hijabi daga mota sama yi mai yankan kafo suke shiga kenan wannan shine hujja babu laifi ka shiga tsakanin hema sai a daga cikin kenan abin da aka haramta wa mai harami ya sa atib turare shi ma wannan ya ce liƙaudi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ibn umar can baya wala talbasu min thiyab shay'an masahu za'faran aw wars annabi sallallahu ya ce kakku sa tuwar da wani abu na za'faran ne kullun da wasu da za'afaran sunan turare nau'in turare ne kamar ka ce tare kaza sun suna kaza nau'in turare ne za'afaran ko wasu kenan kakkasa tuhar da take da za'afaran ko wasu kenan mu ce ka asa kenan tuwa mai kenan kakkasa tuwa mai turare kana cikin harami kenan ba a sha turare a takaice wani kauli sallallahu alaihi wasallam duk da akwai magana cewa kayan a sa kayan kayan ka dauki harami dan kayan da turare bai matsala kayan ka sa haramin kayan ka dauki niyya a cikin kayan dan akwai turare annabi iya sawa wannan kuma daga baya ka sa amma kana cikin haramin ka ne ba ka sa ba saman turashin ka ko yan sauya kayan ka sauya wanda yake da turare a cikin shi wani kauli sallallahu alaihi wasallam fil muhrim allazi wa qasatu naqa wa qasatu naqatu la tuhannitu wala tukhamiru ra'sahu فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta haka abu daud haka imam nasa'i abin da ke ruwaya cikin hujjoji na ba turare ita annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ga wannan mai aikin haji wanda ta goshi ta mai koli ta doshi kun ta kun ta ta doshi ya zo da ka da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai la tuhannitu ka ku sa mai turare wajen wanka ko alkawari ka ku same turare wala tu khamiru ra'sahu kuma ko a makwantai a wajen binnewa ko a cikin ka aka shi ka kure kan shi ko ya mutu na harami ba sai mai turare yace ka kure mai kan shi ko a cikin gabari me dalili ci fa innahu yubas yawmul qiyamati mulabbiya domin gobe kiyama zai tashi hilin kiyama da kabari yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik zuwa kasan talbiya haka zai tashi yayi wannan haka duk wanda mutum iya cikin aikin haji zai furka gobe kiyama iya cikin talbiya ta aikin haji wanda annabi sallallahu ya cewa ana tara kowane mutum akan abin da ya mutu kanshi ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokacin ya tayi za mu shiga samun abu sai kai magana ta gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته